أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين أيومنا شاة فسكو وشاة فسكو شاة فسكو رمضان hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1400 da 38 wanda ya daidai da sha uku ne ko a watan turawa da sha uku ga watan shida miladiya haihuwa annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2017 a jiya mun karanta aya ta 101 ta 100 zuwa ta 101 da ta 101 zuwa ta 102 mun fassara kalmomin amma akwai bayanai masu muhimmanci don haka za mu dawo mu taba abin da hali ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance jagoran mu a cikin wannan karatu da zamu gabatar sannan muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ardh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الله سبحانه وتعالى يسي وإذا ضربتم في الأرض إذا كوكي بلاغرو كوكي تفيا أبن كسا فليس عليكم جناح babu laifi a kan ku an taqsu min as-sala ku gajartar da sallah ku gajartar da adadin raka'o'inta ko ko ku gajartar da wato wani sashe daga cikin ta ku takaita daga raka'o'i ko ku ku takaita daga hay'ata in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron kafirai su fitine ku ko su tada muku da hankali ko su kawo muku hari innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina hakika kafirai sun kasance makiya ne gare ku waɗanda suke masu bayyanannar kiyayya wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke ɗauke da hukumce-hukumce na fiƙi masu yawa sannan da bayanai masu sarƙaƙiya waɗanda ba kowane ɗalibin ilimi yake iya shiga ma cikin su balle ya fita za mu faɗai abin da hali ya basuwa a cikin wannan lokaci na farko shine da aka ce wa idza darabtum fil ardi فليس عليكم جناح أن تقصروا أن تقصروا ما لم يسن يسابعني شمي أكل في نفرقو دا أن تقصروا شن أغجرتا زا أغجرتا كمية نفوكو زا أغجرتا كيفية إن أنت كمية شيني واتو يوانتا كيفية كما يد زا أيتا to wannan shine abin da malamai suka yi sabani akan shi sun daga salaf wanda ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha sun tafi cewa abinda ake nuhi an taqsuru min as-sala shine aslin shi wato a gajarta daga kaifiya ta sallah wato adadin ta kenan ya zamanto lokacin da ake akan balaguro za a rage halin da sallah take cikin tsoro misali in ana yin sallah asuba raka'a biyu a lokacin da ake cikin sallar tsoro sai a yi raka'a ɗaya shine an tafsuru min as-salah domin wannan shine an gajarta raka'o'inta waɗansu kuma suka ce a'a hai a takabayyazu in ana akan balaguro to su waɗanda suka tafi cewa an tafsuru min as-salah suka ce nan ba ana zancen sallah ce ta wato wato kasaru ido wanda muka sani ba a ce in mutun ya yi balaguro sallah azhar da sallar la'asar da sallar isha'i yayi raka'a nawa ya raka'a biyu biyu ko ba haka ba sai suka ce a'a na ana maganar sallar yaki ce dan an ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak sun kace to nan za su yi raka'a guda fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti qa'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma aka kaga kowace raka'a ɗaya ɗaya sai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka nuna shine gajartawa da ake nufi da haka in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai ya zama to hakikatan in kun ji tsoro tunda in ba a ji tsoro ba wannan sallar ba za a yi ta ba kenan al mafhumu mu'tabar in ji malamai amma in muka ɗauki riwaya ta Umar wadda shi ita ma tana cikin sahih Muslim wadda riwaya ta Aisha cewa sallah wadda Allah ya farlanta muna wato furidat salatu rak'atayn rak'atayn fazida fi salati al-hadari wa uqirrat salatu safari kenan hadisi yana cikin sahih Muslim sallah da raka'a biyu biyu ake yi daga baya aka ƙara sallar da take akan mi a gida wanda suke ta balaguro sai aka bar ta tabbaci akan raka'a biyu kaga kenan wannan babu zance a ce an gaja ta don in kai balaguro ba kai raka'a guda suka ce to shine wannan dalilin su wadanda suka tafi cewa abinda ake nufi an tafsuru min as-sala shine yin balaguro in kai balaguro ka rage sallah akwai hadisi wanda yana cikin sahih muslim daga ya'la dan umayya yake cewa shin yanzu ba mu cikin tsoro kuma Allah ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru kuma gashi ina ganin cewa mutane suna yin kasar wanda yana daga cikin abin da suke zuka sai to ai yanzu kasar lokacin sa ya kare ko ba haka ba tunda daga sunna aka dauko ta in mun dauki ra'ayin wadansu wadanda ke cewa nan an tafsuru wacce sallah ake nufi kaga sai sayyidina Umar ya ce ma wannan ya'la bin Umayya ni ma ajibtu mimma ajibta minhu nayi mamaki daga wannan abin sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a da an ka ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru wannan kharaja makhraj al-ghalib ya fita mafita ta mafi yawanci in kana cikin tsoro baka iya tsayawa kai sai Allah ya maka uzuri ba don saboda cewa ba sai kana cikin tsoro zaka yi domin mi domin shi balaguro kanshi abu ne wanda akwai wahala a cikinsa akwai azaba qit'atun min al'azab to dalilin da yasa an ka ce ai qasar shine as-safar an gane ni kenan idan shama as-safar ga khawfu sai kai qasar kinka ina fatan kuna fahimta ta da haka dai sayyidina umar yace da tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sadaka ce Allah ya yi muku ya kamata ku rubuta wannan sadaka to kaga dai a takaice in mun dauki waccan riwaya sai zama to mafhum sai ana wajen yaki tunda sallar yaki ce ake zance in kuma ana zancen kasar ce wanda ta zo a cikin safa kenan mu dauki ra'ayin mu suka ci cewa ta zo a cikin alqur'ani domin wadansu malamai suna ganin ita waccan kasar ta safar a cikin hadisi ne ta zo in mun dauki riwaya ta Aisha amma anan abin da kamata mu ce ma dalibai shine cewa ka'ida ta tafsiri duk lokacin da aka samu maganganu guda biyu waɗannan maganganun guda biyu ana iya haɗa su to da haka ba a ɗaukar wannan abar wannan tunda wannan fassara ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ce Allah ya yi muku kaga wannan ya tabbatar da cewa sayyidina Umar bai kuskure ba da ya fassara cewa an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru wata riwaya ta Aisha ita ko alqur'ani ya zo yayi zantar wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak an gane ni wal ya'khudhu aslihatahu fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra kaga waɗannan an raka'a suka su ma sun takaita sai ya zama to dai a takaice shi alqur'ani alƙur'ani kalima ta alƙasru tana nuhin taƙaitawa ko taƙaita wato wasu raka'o'i ko taƙaita wata hai'a ko ko shi kan shi ruku'in da sujada a taƙaita shi in ana yin subhana rabbiyal azim uku a rage a komo zuwa ga guda don saboda akwai makiya a samu ai sallah a cigaba da yaki duk dai gadar tawa za ta shiga a cikin wannan mun fahimci wannan wannan na farko kenan abu na biyu da Allah ce wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsu min as-salah na an ce in kun yi balaguro to in ana cikin halin yaki shin salatul khawfi ta halatta ko bata halatta ba wadan suka ce tunda Allah ya ce wa idza darabtum fil ard sai ana akan balaguro amma in ana a gida an gane ni kenan salatul khawf ba za a yi ta ba ko ba haka ba malamai suka ce a'a wannan ba gaskiya bane saboda su waɗanda suka ce salatul khawf ce akan balaguro suna kafa hujjan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da an kai gazwatul ahzab ko gazwatul khandaq yadda wadansu malamai suke kiranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar azhar ba bai yi sallar la'asar ba sai da rana ta fadi an kusanto aka yi sallar magriba sannan daga baya ya mayar da azhar da la'asar sai suka ce to ai tunda yayi azhar da la'asar wannan ya nuna cewa sai in ana cikin balaguro tunda wannan yana gida kuma ana cikin halin yaki bai yi irin wannan sallah ba amma zance mafi inganci wancan lokaci ba a samu damar yin ta bane an gane ni sallar ce ma gaba ɗaya kwata kwata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu damar yin ta ba domin ya ce shagaluna sun shagaltar da mu ba za mu iya yin ta ba kenan da haka babu dalilin da zaka zakkuwa kace in ba akan balaguro ake ba sannan ayat salatul khawfi ta sabka bayan yakin khandaq ne sabani abinda malaman tarihi suka rubuta ya saba ma riwayar Imam al-Bukhari ya saba ma riwayar Imam Muslim da haka riwayar Imam al-Bukhari da Imam Muslim ita da take da sanadi ita da zamu rinjayar akan riwaya ta tarihi ina fatan kun fahimta sannan kuma wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an tafsuhu min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru shin yin kasar idan muka dauka cewa yanzu mutun yayi balaguro wajibi ne ko ba wajibi bane waɗansu malamai suka ce ai yin kasar wajibi ne dole sai kayi kasar kenan in kana akan balaguro ka cika sallah su a wajen su babu sallah an ka ce musu Allah ya ce falaisa alaikum junahun an taqsuru min as-sala suka ce a'a shi falaisa alaikum junahun ba kullun take nuna abu ba farilla bane don Allah ya ce inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima kaga an ka ce babu laifi gare shi an yatawafa bihima kenan in ya ga dama in ya ga dama bai ba alhali ko duk malamin shi ittifaqi ko jamhuri malamai sun tafi cewa tsawafi ɗaya ne daga cikin farillan wato aikin umra da aikin hajji kaga ashe falaisa alaikum junahum ba ita ke nuna cewa an dauke ba suka ce dalili na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba a taɓa ruwaito wa ba yayi balaguro ya cika sallah an gane ni waɗansu malamai suka ce a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sadaqatun tasaddaqaha Allah ko tasaddaqa biha Allah alaikum sadaka ce wanda Allah ya muku ita ko sadaka abu ce wanda ba wajibi bane tunda yazo a cikin hadisin sayyidina Umar suka ce to dan haka ba wajibi bace to sai suka yi sabanin cewa to in ya halatta mutun ya cika in ya halatta mutun yayi wanne ne yafi daga cikin su malamai suka ce a'a wanda an ka ba da umurni yafi in mutun ya cika kuma ba za a ga laifinsa ba kenan in mutun yana akan balaguro sai ya zamanto ya cika sallah to wanda ya gajera saboda ya karɓi sadakar da Allah ba shi kafin lada ina fata an fahimce ni dan haka dai a takaice wanda yana nuna cewa cikawa ba wato ko cikawa ko yi mutum yana da zaɓi duk wanda ya aikata daga cikin su wannan ya halatta a gare shi sannan kuma shin yin balaguro wanda ke sawa a yi ƙasar ƙaƙa yake waɗansu malamai suka ce in dai za a yi balaguro sai tafiyar da ta kai burdi hudu shi ko burdi yana matsayin farsahi uku shi ko farsahi an gane yana matsayin mil uku kenan sai an hada su tafiyar da ta kai wannan da shi ne mutane musu ba da fatawa a ce sai kilomitar 80 wasu ce sai kilomitar kilomita 86 waɗansu ce 70 da kaza waɗansu ce 70 da kaza ina fata an fahimce ni to amma malamai suke cewa a'a in dai za a ɗauki wannan to abin zai zama to bai da shi dai a safar aya ba ta ta tantance shi ba hadisi bai to tantance ba wasu asar suna nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi tafiya da ta kai burdi kaza yayi ba ita ce nuna abinda bai kai burdi kaza ba ba za a yi ba don bai yi magana ba akan haka a'a duk abinda za a kiran shi balaguru tunda Allah ya fice shi balaguru su ko laraba wanda alqur'ani ya sabka a lokacin su su alqur'ani yayi musu magana da abinda suke fahimta to dan haka duk abinda yake balaguru da sunan balaguro to shine za a dauka dan kaga yanzu in muka ce mutum za a dauki kilomita 84 to cikin jirgi kilomita 84 ai ba wani abu bane na ba ta amfanci ne yanzu yanzu jirgi zai tashi da kai cikin awa guda kilomita dubu yake ci to kaka za mu ɗauke shi wannan balaguro ko don haka dai a takaice abin da ake ɗauka balaguro shi da amfani da shi musamman wannan lokaci da muke ababen almuwasalat kayan sifiri ga sunan mashin kaza kaza tafiyar da wani zai yi ya wahala a can wancan lokaci yanzu sai ka je wani ƙauye ka dawo ba a ɗauka kai balaguro da haka dai a takaice sai a yi amfani da abin da shi ake kira balaguro a kowane zamani wanda ko waɗanne jama'a ko waɗanne mutane suna da lokacin nasu wanda zai tumawa balaguro wannan shine dai abin da zance malamai suka fi ɗauka da a ce a haddada ta da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sannan kuma shin in aka yi balaguro shin kwana nawa za a yi ana yin ƙasar in dai kana bisa kan balaguro babu ranar da za a cewa kamar kasar in ka yi tafiya yanzu daga nan ta wata ɗai ta wata biyu za ku ga mutane mutum da za a yin haji a ƙasa ake tafiya haji ko to ko kwana nawa mutum zai yi ya je har ya dawo duka kasar zai ci gaba da domin a kan wannan lokacin yana a kan balaguro to amma malamai sai suka yi istisna'in waɗansu halat shine cewa lokacin da mutum ya yi balaguro ya zo ga gari sai ya yi aure to da kayi aure ga wannan gari in ba ka daga ka bar wannan garin ba kun tafi da kai da matarka to matsayin mukimi kace zaka cika sallah a'a kayi balaguro yanzu misali mutum yana da gida biyu ya fita daga wani gari ya je wani gari amma yana da niyyar zai wuce gaba sai zo gidan matar shi guda kaka zai yi ci gaba da kasar ko ba zai ci gaba da a'a tun da ya shigo gida to yanzu kuma zai aje kasar sai in yayi niyyar tafiya wannan shine abin da malamai sun ka tabbatar dan lokacin da kake cikin iyalinka ba ba mai balaguro kake ba kana gidanka tana yiwa tafiyar ma ka fasa kuma ka dawo baya ko ba haka nan ba to da haka nan ba anan malamai suka ce babu yin kasaru a cikin wannan lokaci sannan kuma shin lokacin da mutum ya zo ga gari yana da niyyar ya zauna amma kuma bai san lokacin da zai bar garin ba to akwai kasaru gare shi ko babu malamai suka ce duk mutumin da ya yi balaguro waɗansu suka ce inda ya zo ga gari ya tabbatar da kamar daga kwana hudu zai iya zaman kwana hudu to zai cika sallah saboda wasu asar da suke zuwa akwai hadisai waɗansu suka ce a'a kwana goma sha takwas waɗansu suka ce kwana goma sha bakwai waɗansu suka ce kwana goma sha takwas suka ce kwana ashirin duk suna kallon kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi waɗansu kalli kwanakin da ya sama hanya kafin ya kai makka waɗansu kalli kwanakin da an kai na aikin hajji waɗansu sun cire kwanakin da ya fito waɗansu sun cire kwanakin da zai koma ina fata an fice amma dai in muka kalla malamai suka ce abin da za a hankal zama shine niyyar zama lokacin da mutum yake ya zo ga gari yana da niyyar zaunawa daga lokacin da wannan niyya ta kama shi ka tafi zaka zauna kai kasuwanci ga gari ka ɗauki niyyar zama to mi to shikenan kasar ka kare gari ka amma ka zo kana gyaran wani dosi ko kana wata harkar ta kasuwanci baka san lokacin da zaka koma ba to kana da damar da zaka yin kasar hali guda abba zaka yi kasar ba sai in ka bi wanda yake cikawa in ka bi mai cikawa to wannan dole ya zama wajibi gare ka cika sallah ba za ka ce bari in yi raka'a biyu in sallame ba ko ko bari in jira liman sai ya kawo raka'a biyu sannan in yi sallame in sallame wannan ba a yin haka ina fata an fahimci to yan uwa dai a takaice waɗannan kaɗan ne daga cikin mas'aloli waɗanda suke masu yawa kan qadiyya ta wanda ke nuna kan kasar ko yin kasar ko barin yin kasar illa qadiyya guda cewa cika sallah waɗanda suka tafi cewa ya halatta shine abinda malamai suka tafi akan shi sannan kuma akwai masu yin suka ga sayyidina Usman musamman yan Shi'a da ya je Makka ya cika sallah to in suka ɗauko hadisi sai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je Makka yayi kasar abubakar ya yi ƙasaru umar ya yi ƙasaru Uthman sai zo ya saba sai ya cika sallah ko ba haka ba sai su je su ce to kun gani kun ga kenan wannan Uthman shi ne kara kara kawo matsaloli su ba su yi imani da hadisan ba amma suna so su kawo ma rikici a cikin fahimta to dalili malamai suka ce a a shi Uthman da Aisha suna ganin cewa wannan yin ƙasarun aslan ba wajibi bane don an ce falaisa alaikum junahun an tafsuru min as-sala tunda ba wajibi bane magana ta kare ba wai dan Uthman ya so ya kawo sabani ne ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu nabi shi sayyidina Uthman radiyallahu anhu da yaje Makka sai yayi aure a Makka mutumin da yayi aure yanzu muka kawo wannan kabiya ko to magana ta kare menene da zagin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kawo wata illa ko abin da yake kama da haka dan haka dai a takaice sayyidina Uthman bai da matsala a cikin wannan qadiyya ijtihadi ne yayi kuma in ma yayi kuskure Allah subhanahu wataala gafarta masa sannan kuma sabani na karshe shin balaguro an ce an halatta mutum yayi kasar shin ko ne irin balaguro ne waɗanda suke ganin cewa duk lokacin da mutum yayi balaguro abinda an wajibi a kansa shine kasar kenan su kowane irin balaguro zaka yi dole zaka yi dole zaka yi kasar waɗanda suke ganin cewa to kana da zabi sai suka yi sabani Abu Hanifa yace kai kowane irin balaguro mutum zai yi to yana da damar da zai yin kasar waɗansu malamai suka ce a in dai shi balaguro mutum zai yi na aikin ibada kamar hajji umra babu matsala yana iya kasar mutumin da zai yin balaguro don kasuwanci ko don wasu harkokinsa waɗanda Allah bai haramta mishi ba zai iya kasaru amma wanda zai yi balaguro na sabon Allah to wannan ba za a yi mishi ba ba shi mishi kasaru ba domin yin wannan kasaru zai taimaka mai jin sabon Allah shi ko Allah subhanahu wataala ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wadansu malamai ba suka yi kiyasin shi akan cewa mutumin da an ka halatta mai ya ci mushi yana akan balaguro wane ne faman turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmi ba mai karkata zuwa ga zunubi ba shi ko wanda ya balaguron sabo Allah kaga mutajanifin li ithmin ne in an hana mai ya ci an gane ni rukhsa an yi ma mai an yi ma wanda yake ba akan balaguron sabo Allah bai ci amma wanda yake akan sabo Allah an hana mai duk yake zai mutu to balle ma kasar wanda ita ba ta da alaka da mutuwa ko ko rashin mutuwa shine abinda malamai suka sai akan shi kuma wannan dai shine ya kamata don in muka ce ba haka ba to za mu halatta ma gayu masu zuwa picnic yin kasar za a hita da nan zuwa da yamai zuwa doso a yau picnic kuma kaga mun ce musu su kasar kaga gaskiya a ce gaye mai zuwa fikinik ya tattara yan mata a ɗauki giya da sikireri da ni a je bakin filas ana tashewa duk da yake sallan ma bata dame su ba amma dai mu ba su damar mutum su yi ƙasaru kaga al'amarin nan akwai abin dubawa a ciki da ba su damar su yi aljam'u bai da salatai wannan shi ma gaskiya abu ne wanda yake ya kamata wanda zai ba da wannan fatawar cewa da suna da damar da su yi a bar shi sannan kuma qadiyya aljam'u bayna salataini jam'i tsakanin salloli guda biyu abu ne wanda yake mun zo akan shi ya kamata mutane su san shi hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana hada salloli guda biyu to dan haka idan mutum yana balaguro da azhar da la'asar ana hada su jam'u taqdim wa ta'khir da magriba da isha'i ana hada su jam'u taqdim wa ta'khir ita subahi ita cikin lokacin ta ita kadai dan haka idan mutum yana akan balaguro lokacin azhar yayi ya ga damar yayi azhar da la'asar magana ta kare sannan kuma idan yana balaguro magriba ta yi lokacin magriba yana iya magriba da isha'i sannan kuma yana iya yana cikin balaguro lokacin azhar yayi ya bari sai lokacin la'asar yayi sannan ya hada su ita ko isha'i ya bari sai lokacin ta yayi sannan ya hada su tare da magriba duka wannan ya halatta aljam'u baina salataini domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata hadisan suna nan sahabbai irin su Anas ruwaito dan hadisai da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai shin in ana gida ana hada sallah ko ba a hada sallah wata rana an ruwaito hadisi daga ibnu abbas da cikin sahih muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salatayn bila matsarin babu wani ba ai ruwa ba babu wani uzuri shin wannan ya halatta ko bai halatta ba shi ne wadansu malamai suka ce a'a a ce ba a hada ana hada salloli na farko babu wani uzuri wannan bai taba faruwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce to wannan da ibnu abbas yace bila matsarin shine malaman malikiya suka ce shine ake kira al-jam'u suri aljam'u suri jam'i ne amma a surance misali sallar la'asar yanzu karfe nawa muke yanzu karfe 4 da minti ko 15 ko ko da 20 ko da rabi mukaddasa dai da rabi misali to yanzu lokacin azhar yayi sai ba a yi sallar azhar ba sai a bari sai karfe 4 da minti 10 lokacin azhar zai kare sai a tada sallar azhar bayan minti goma lokacin la'asar ya shigo sai a yi sallar la'asar kaga an hada tsakankanin salloli amma kowace an yi ta cikin farkon lokacinsa amma a ɗauki irin su ahalin zahir zahiriya a ce kawai ana iya hada sallah azhar da la'asar lokaci guda babu wata matsala babu wata damuwa wannan hadisin da ibnu abbas malamai sun tawili shi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada sallah in ba da uzuri ba da shi irin waɗannan ɗan shi'a sun ka ɗauka kullun sallar azhar da la'asar gamewa suke yi kullun sallar magriba da isha isha'i haɗewa suke yi a manyan manyan masallacin mai su hujja su kawai haɗa sallah za a yi don jama'an nabi sallallahu alaihi wasallam bila matsalin wala uzurin wala kaza wala kaza wala kaza da haka irin wannan in ka ganshi sai ka san ko suwaye suke irin wannan sallah mun fahimci wannan da kyau ko da haka kuma ba a cewa sai an haɗa salloli in ana akan balaguro ba wajibi bane in ka ga dama kai azzuhur raka'a biyu an gane ni daga bayan lokacin asar ya shigo ka yi ta amma a ce dole sai an hada hadawar ba wajibi bace la talazumu bainal jam'i wal qasri an gane ni babu talazumi a ce dole in dai za ka yi kasar sai ka haɗa salloli ya ba wajibi bane in kasar za ka yi in ka gada ma ka yi su daban-daban in ka haɗa su duka yayi wannan ya tabbata daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka dai yan uwa waɗannan ayoyin kaɗan ne daga cikin hukumce-hukumce in mutum na so sai ya koma littattafan tafsiri da littattafan fiqh nan ne za ka zo ka iske bayanai daga cikin su ka diba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid ya kawo bayanai masu yawa ka diba cikin adwa'ul bayan na Muhammad al-Amin shanqiti kan wannan aya ya ka matsaloli masu yawa Imam al-Qurtubi da yake fayyace hukunce hukunce na fiqh ya ka bayanai masu yawa sannan Ustaz Dr. Wahbat zuhairi a cikin at-Tafsir al-Munif ya ka bayanai masu yawa dan zaka je ka bi kowace matsala diddigin ta da bayanan malamai da ikhtilafin da an kai da sabanin da an kai da hujjar da kowane ya kawo daga cikin su mu dai mun kawo abinda shine mafi yawanci wanda yake faruwa a cikin al'amura sai Allah subhanahu wata'ala ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina hakika kafirai sun kasance lakum gare ku aduwan malaman lugu suka ce lafazi na fa'ul yastawi fihi almuzakkar wal muannath wal jam'u ya kamata a ce innal kafirina kanu lakum a'da'an mubina ko ba haka nan bane domin jam'il adu shine min a'da amma wannan siga ta fa'ul suka ce in an ga dama ana iya kawo ta lil mufrad sannan a ce lil musanna a kawo mai musanna sannan a ce ga jam'i a kawo mai jam'i amma in an ga dama mutum guda a ce mai adu mutum biyu a ce musu adu mutum uku a ce musu adu duka ya halaka don nan Allah ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina a cikin suratul shu'ara annabi Musa a ce fa'ti ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin kaga inna mu rasulu menene rasul guda ne ko biyu amma saboda tana dauka a cikin tsafi aka ce fa'ti yahu faqula inna rasula rabbika can an hankalta ma masdariya nan an hankalta ma ismiya sai zaman to rasula rabbika biyu kenan ina fata an fahimce ni sannan a cikin suratul kahf Allah ce wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu Allah bai ce wa hum lakum a'da ba dan haka yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annath wal jam' idan ba a hankalta ma ismiya ba in ko an hankalta ma ismiya sai zama to mufrad shine rasul musanna shine rasulani ko rasulani an yi idafa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina sai Allah ce wa idza kuntum fihi
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتوا طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا الله سبحانه وتعالى ya yi bayanin yadda ake yin ƙasar sala in ana cikin halatul khawf to ga bayani zai zo kan yadda za a yi wannan sallah sai Allah subhanahu wata'ala ce wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su kenan wannan ya nuna wani lokaci za a fita yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci ya nuna ba za a fita tare da shi ba dan haka a ce duk al'amarin da za a yi sai shugaba ya zo wadanda ba zai taɓa yiwuwa ba yana daga cikin kuskuren da muke yi sai a ce in babu wani aiki baya tafiya wannan kuskure ne yana yiwuwa wani in yana nan aiki ya tafi yana yiwuwa aikin in yana nan ba zai tafiya ba amma a sa cewa aikin zai yi in baya nan domin ɗan adam akwai ababe da dama za su mishi akwai uzuri akwai rashin lafiya akwai shagala akwai matsaloli na rayuwa shi yasa a ce in wane na nan aiki baya yi amma in shi na nan aiki zai yi to wannan kuskure ne ga al'umma kuma shi ke sawa ayyukan al'umma ba za su ci gaba ba shi yasa malaman da suka yi fassara cewa wa idza kunta fihim in kana cikin su in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tare da su wannan sallah ba a shar'anta ta ba wannan an bayar da shi domin mi domin nan an yi bayanin wa'iza kun tafihim ne don saboda a yi bayanin waƙi a manzan Allah yana cikin su ne ayat sassabka kidan ta saka ta yi bayanin yana tare da su ne ba don ta nuna in babu shi nan ba salatul khawfi ba za a yi ta ba wannan ra'ayi ne wanda yake ra'ayi ne mai rauni domin shari'a duk khitabi wanda an kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khitabi ne ga al'ummarsa ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin tace inna allaha kana bima ta'maluna khabira kaga bima ta'maluna abinda kuke aikatawa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata to da shi da wa kaga annabi idan idza tallaqtan nisaa ya kamata a ce idan ka saki mace ko ba haka nan bane dan haka dai a takaice al-khitabu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam خطاب لأمته ما لم يرد مخصص duk abin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata al'umma sai tana ciki sai in an samu abin da ya kebance ta daga gare shi ina fata an fahimce ni Allah ce falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka hasati likai la yakuna alal mu'minina harajun kaga ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara amma al'amarin ya shafi al'ummar sa gaba daya ina fatan kun fahimci wannan da kyau da haka wanda duk zai zo ma da mushkila shi maka a'a ai salatul khawfi ba ayinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da su kaga ya samu matsala domin nan ya jahilci uslubi na bayanin alqur'ani yadda yake kwatanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin su to da haka fa aqamta lahumus sala ka tsaida musu sallah ko kai niyyar tsaida musu sallah idan sai ta zamanto ana nufin in lokaci ya zo dab ba wai abin nan ba kana nufin tsaida musu sallah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak sai wata jama'a ta tsayu tare da kai wal yakhudhu aslihatahum sai su riki makamansu ba za a yi sallah ba a aji makamai mun yi bayanin wannan fa idza sajadu idan suka yi sujada falyakunu min wara'ikum sai su koma daga bayan ku wal ta'ti ta'ifatun ukhra sai wata jama'a ta zo lam yusallu bu su yi sallah ba falyusallu ma'aka sai su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum su riki saunasu kuma su riki makamansu dan mina an ka kara hizrahum can ko an ka ce wal ya'khudhu aslihatahum saboda su na farko waɗanda suke kare su ana ta ana sallah sun san yadda wuri yake su ko waɗanda na biyu da suka zo yanzu ba su san halin wurin da kyau ba yana yiwa an canza tik tak ko strategy de guerre kamar da suke faɗa shi yasa an ka ce wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum dan waɗancan sun san abin da ke faruwa waɗanda da za su zo yana yiwa a canza wani tsari shi yasa an ka ce su waɗannan su riƙe sauran su kuma su riƙe makamansu abin da waɗansu malamai suka faɗa kenan wallahu a'lam Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan sallah to amma salatul khawf malamai suka ce an waradat wato bi sighin kathira ta zo da sigogi daban-daban ibn rushd rahimahullahu ta'ala al-hafiz a cikin littafin littafin sa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yace wannan sallah ta zo sifofi daban-daban daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akan sifofi guda bakwai an gane ni daga cikinsu ya ce akwai wadda ma akhrajahu muslim wadda imam muslim shi ya fitar da wannan hadisi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wani yaki da kace ma zatul riqa salatul khawfi sai yi sallar tsoro tare da sahabbansa su waɗanda suke ba da labari waɗanda suka yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ɗaya daga cikin sallolin anna qa'ifatan saffat ma'a wata ƙa'ifa ta yi sahu tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wasaffat ƙa'ifatun wijahal aduwi, ita ko guda sai ta tsayu wato fuska da makiya gaba da gaba, fallafi sallat ma'ahu raka'a sai wata sai fasalla bin lati ma'ahu raka'atan sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya salla raka'a ɗaya sun masabata ƙa'iman sai ya tsaya ya tabbata a tsaye wa atammu li anfusihim sai suka cika maka su sallah kaga sai zaman tuwal ta'ati qa'ifatun ukhra kenan bayan waccan ta cika maka su sallah ne a wannan hadisi in mun fassara thumma sarafu sai suka juya wujahal adu zuwa ga maki kenan liman yana tsaye an gane ni yayi raka'a daya mu fahimci abin da kyau liman yana tsaye yayi raka'a daya yanzu da yayi raka'a daya sai ya tsaya su wadansu sai suka ci gaba da sallah an gane ni da suka ci gaba da sallah sai suka yi raka'a ta biyu dama ana akan balaguro raka'a biyu sai suka sallame liman yana tsaye an gane ni yana tsaye bai ƙara sallah ba sai waɗancan suka zo sai ya musu raka'a ɗaya sai ya sallame su waɗancan suka cika sallah ina fata an fahimce ni ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأولى سيدما أبي سبيل تزو فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم يتكا متصلى ود سيسورا ثم ثبت جالسا يزونا وأتموا لأنفسهم سكا تكا مكا سسلى ثم سلم بهم سيسلم يتاردسوا كاغا وانا الرواية تنا نونا تيوا واتشنبا أسلم يتارد إتبا تتكا مكا تسلى تسلم سننكما والجماعة تبيو تزو ماذا الله صلى الله عليه وسلم يركا آتايا باين يركا آتايا shikenan sai ya zauna su ko waɗancan suka tashi suka cika raka'a ɗaya sai suka zo suka zauna sai ya sallami suka sallami tare da shi wannan ɗaya ne daga cikin riwayoyin da aka yo na salatul khawfi an gane ni sai dai imamu malik ya ɗauki wannan riwaya daga baya kuma ya tubi wannan riwayoyi ya ce a'a shi abin da yake gani liman riwayar da take cewa duk riwaya tana cikin muwatta riwayar da take cewa liman ya sallame an gane ni sannan jama'a ta biyu ta zo ya sallah tare da su shi imam malik ya fi yarda da wannan amma a ce liman bai sallame mu babu shi sallame shi imam malik ya ce wannan ya saba ma kiyasi dan haka dai a takaice sabani ne mu sai mu ce tunda salatul khawf ce ta saba masalloli yana yiwa duk fuskokin guda biyu sun halatta ko ko yana yiwa guda daga cikin su shine halatta wallahu a'lam sannan kuma akwai wata riwaya ta ibnu mas'ud abdullahi dan mas'ud wanda an ruwaito ta daga shi imamu abu dawud ya fitar da wannan riwaya yake cewa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة من ذا الله كده da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallah da wata jama'a an gane ni salatul khawf sallah wa ta'ifatun mustaqbilul adu jama'a guda tana kallon makiya fa salla bil ladina ma'ahu rak'a sai yayi sallah tare da inda suke da shi raka'a daya wa sajada sajdataini yayi sajada guda biyu ina fata an fahimci ita ne ce raka'a tun da kowace raka'a tana da sajada guda biyu wan sarafu sai suka juya wa lam yusallimu bisu sallami ba kaga wannan riwaya ta ce bisu sallami ba fa waqafu bi iza'il adu sai suka koma suka ci gaba da yaki thumma ja'a al-akharuna sannan wadansu suka zo fa qamu ma'ahu sai suka tsayu tare da shi fa salla bihim raka'a yayi raka'a guda tare da su thumma sallama sai ya sallame fa qama ha'ula'i fa sallu li anfusihim raka'a sai suka tashi suka cika maka su raka'a thumma sallamu sannan suka sallame wa zahabu suka sayi fagen yaki fa qamu maqama ula'ika suka tsayi wurin wadancan na farko mustaqbilil adu suna masu fuskantar makiya wa raja ulaika ila maratibihim sai wadancan suka dawo zuwa gurin su na farko wadanda suka yi raka'a ta farko fa sallu li anfusihim raka'atan thumma sallamu sai suka yi sallah tare da su imamu abu hanifa akan wannan riwaya ya tafi sai dai sheikh nasiruddin albani ya nuna wannan hadisi bai inganta ba kenan waɗannan riwayoyin guda shidda da ibn rushd ya kawo cikin guda bakwai da ya kawo guda bata inganta ba a wajen sheikh nasiruddin albani ba mu sani ba ko yan halafiya suna yarda su ce to shi albanin nan yaushe aka haife shi sai zakwa yake abu hanifa da yan rayu ya inganta hadisi shi ko zai zo a fashi wallahu a'lam sannan kuma akwai sifa ta hudu ta abi ayyash az-zarqi shi ko abi ayyash yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi usfan mun kasance muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani bagire ko wani da ake kira usfan wa ala al-mushrikeena Khalid bin Walid Khalid bin Walid shine akan mushrikai wato shugaban su kenan fa sallayna adh-dhuhra sai mun ka sallaci sallar az-zahr fa qala al-mushrikuuna sai mushrikai suka ce laqad asafna ghaflatan kenan mun wato mun rabkana law kunna amalna alaihim da mun kai musu hari mun yi sakaci shine wato asafna ghafla وهم في الصلاة لوكتين سنة في صلاة فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر في الله يسبكد وانا آية ينقصر الصلاة تقانع الزهر والعصر كينا الزهر sun je sun yi sallah suka ce ah kai mun yi sakaci ga lokacin da kamata mu kai musu hari to amma yanzu in za su yi sallar al'asar mu kai musu hari sai Allah ya saukar da wannan aya falamma hadarat al'asr lokacin da sallar al'asar ta halarto qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mustaqbil al-qibla manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsayu sai ya fuskanci al-qibla wal mushrikuna amamuhu mushrikai suna kallon shi suna gaban sa an gane ni fa salla khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saffun wahid sai sahu guda yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina an yi sahu biyu wa saffun ba'da zalik wa saffa ba'da zalika saffun akhar sai kuma yayi sahu guda baya faraka a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i wa raka'u jami'an an gane ni فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف واحد وصف بعد ذلك صف اخر وما انا sahu guda yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahu na biyu bayan sa shi da abin nufi faraka a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi ya ruku'i wa raka'u jami'an sai suka ruku'i gaba daya to thumma sajadu sai suka yi sujada sajada safful ladhi yalihi sahu wanda yake bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye dab da shi sai yayi sujada bambancin ruku'i da sujada saboda ruku'i babu wata matsala ko zaburowa sun kai da ruku'i mutum nan yana iya cire takobinsa ko ba haka nan bane amma sujada in kun ka tafi gaba daya ana iya isko ko a hallaka ku ko ba haka nan bane ina fata an fahimce ni summa sajadu kenan su safu guda wa qama al-akhar yahisunahum wadansu ba su yi sajada ba suna nan tsaye falamma salla haula sajdatayn lokacin da wadancan suka yi sajada biyu wa qamu suka tsayu sajada al-akharuna alladhina kanu khalfahu wadancan sai suka yi sujada an gane ni kenan su ko suna ganin makiya thumma ta'akhkhara as-saffu alladhi yalihi ila ila maqam al-akharina sahu na gaba sai ya koma na baya na baya ya koma na gaba kamar yadda suke faɗa a cikin nasu suna cewa duniya rawar ɗan mata daga bai koma baya ba haka nan bane nan ba rawar ɗan mata bace nan bautar Allah ce wa taqaddama as-saff al-akhir ila al-maqam as-saff al-awwal kaji wancan ya koma na biyu ya koma na farko na farko ya koma na biyu thumma raka'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ruku'i wa raka'u jami'an suka yi ruku'i gaba dai thumma sajada yayi sujada wa sajada safu alladhi yalihi safu na farko yayi sujada wanda da ya kasance na biyu yanzu ya koma na farko wa qama al-akharuna yahsuna mudan suka tsare su falamma jalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamna wa safu alladhi yalihi da safun da yake bin shi sajada al-akharuna wadancan na baya sai suka yi sujada thumma jalasu jami'an sai suka zauna gaba dai yanzu fa sallama bihim jami'an sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame da su gaba ɗaya wannan saboda maki ba kewaye da su yake ba makiyan an san ga inda suke kenan yanzu ana kallon su ana ganin su ana hango su ko da za su kawo hari wannan ɗaya ne daga cikin sallolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sifa ta biyar wadda Hudhaifa ya ruwaito ta ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya da muka kawo riwaya ce ingantatta Abu Dawud da Imam Nisa'i da Imam Al-Hakim sun ruwaito ta kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan sannan siffa ta biyar ita ce wanda Hudhaifa ya ruwaito yake cewa kunna ma'a ma'a Sa'id ibn al-As muna tare da Sa'id dan Has an gane ni bi Tabaristan ga wani yanki da ake ce ma Tabaristan an gane ni wani yanki ne daga cikin kasashen furs nan ne imamu tsabari ya fito mutumin da ya fito wani sai a ce mai tsabari sunan yankin tsabaristan kamar yadda ka jana cewa pakistan afghanistan turkmanistan ko ba haka ba bi tsabaristan faƙama sai sai daga cikin sai tsayu faƙala sai mutum ya ce ayyukum salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawf shin wani na yi sallar salatul khawfi sallah ta tsoro tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko salatul harbi sallar yaki qala hudhaifa sai hudhaifa ya ce ni ana ni ne fa salla bi haula raka'atan sai ya salla da wadannan raka'a daya wa bi haula raka'atan yayi wadannan raka'a daya wa lam yaqdu shay'an amma ko cikin su babu da suka raka'a guda malamai suka ce wa hadha mukhalifun lil asli wannan ya saba masallar da aka ruwaito an yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in muka koma wajen malaman hadisi sai mu aiki da ka'ida guda biyu ko mu ce shi Hudhaifa ya sallaci sallar da waɗansu ba su gani ba sai zamanto wannan sallar ja'iza ce ko mu ce a'a su waɗancan tun da su ruwaito raka'a biyu biyu an cika shi ko Hudhaifa ya saba musu sai mu ce mu ɗauki riwayar mafi yawa mu rinjayar da ita aka riwayar Hudhaifa haka ne malamai suka ce waɗansu suka ce ko raka'a guda an kai yayi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ina fata an fince ni don haka ya zama so dai malamai sun yi sabani sifa ta shidda sifa ce wadda abi bakra ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito ta an gane ni da hadisi na Jabir dan Abdullahi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi ko yace annahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla bi kulli ta'ifatin min at-ta'ifatayn raka'atayn raka'atayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da kowace jama'a raka'atayn raka'atayn raka'a biyu biyu to shi ko in raka'a biyu ne an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallah raka'a hudu ba ya cika in yana akan balaguro to akan yaki in an ce biyu biyu dole ya sallame haka haka ya zan wajibi an gane ni kuma wannan riwaya Imam Bukhari da Muslim hadda Abu Dawuda da Imam Nasa'i su ruwaito ta kenan kaga yayi raka'a biyu da wadansu jama'a ya sallame sannan ya dawo kuma ya raka'a biyu da wadansu kuma ya sallame sai aka ce to tunda akan balaguro yake ko bai taba kassara sallah ba yayi bai taba wato cika sallah ba a taba itimami ba dan haka raka'a biyu ya sallame biyu ya sallame sai suka ce to wannan ke nuna cewa raka'a biyu na farko sallar farilla yayi raka'a biyu na ƙarshe nafila yayi da wannan waɗansu suka kafa hujja cewa mai nafila yana iya bi mai farilla mai farilla yana iya bi mai nafila ina fata abin ce saboda raka'a biyu ta farko farilla ce raka'a biyu bayan ya sallame ya kare sallah sai kuma ya zo ya raka'a biyu sun zama tomi matsayin sunna kuma aka bi shi sallah karawa da karo akwai hadisin mu'az mu'az kai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisin shi ma da cikin sahih muslim ingantacce ne an gane inda ya saba ma ra'ayin malikiyya mu'az sai ya zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar isha'i an gane in yi sallar isha'i sannan ya koma masallacin shi yayi sallah da mutane kuma sallar isha'i wanda ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce farilla don da yayi ta Allah ba zai tambaye shi wata sallah ba ko ba haka ba amma waccan da yayi da mutanen sa matsayin sunna take amma su malikiya ba su ɗauki wannan ba sai sun ka ce dole la takhtalifu ala imamikum ku saba ma limamin ku in ko niyyar ka farilla limamin ka sunna ai ikhtilafi ne ka saba ma limamin ka sai mu ce eh an ce kakka saba ma limamin ka amma ba cikin wannan musulman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ya nuna ana iya saba ma limamin sa mun fahimci wannan da kyau za ka fatoyi suna yawo da dama wani ce mallan shin ya halatta mai farilla da sallah dan haka mu dai abin da jamhurin malamai suka tafi guda uku cewa niyoyin suna iya saba tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudu aikace kuma ya san mu'azu yana aikata kuma bai hana shi ba dan haka in ka zo ana sallar tarawih sai ka iske an kare sallar isha'i liman ya kare sallar isha'i yanzu za a shiga tarawih ya zaka bi sai kai kabbara in kai kabbara sai ka bi shi in ka bi shi ya yi raka'a biyu in ya sallame sai ka tashi sai ka kawo raka'a biyu an gane in ka kawo raka'a biyu sai ka sallame kaga ka samu ladar jam'i kuma ka samu ladar sallah amma su su ce a'a sai dai ka koma gefe kaga mutum ya koma gefe da shi da su mutane ana sallah suna kira'a sun karshe ma su rikitar da liman abu da shi shirki cikin masallaci a'a ga mai sauki kawai wannan ya halatta shi kenan kai ka huta an gane wannan ina fatan yan uwa suna fahimta ta da kyau duk da yake su malikiya mun cewa ba su yi akan wannan ba amma wannan ga dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai mu ba su hakuri tunda su ma suna yin bincike kuma malamai ne ba mu cewa ba malamai bane an gane ko sannan yanzu misali kenan wannan ya nuna in tsakanin sunna da farilla ni ko nafila mu ce nafila da farilla niyoyi suna iya bambanta haka kuma tsakanin farilla da farilla ya halatta min babu aula kenan ya halatta mai az-zuhur ya bi mai la'asar mai la'asar an gane ni ya bi mai magriba mai magriba ya bi mai isha duk sun halatta to amma inda matsalar take yanzu wanda yake sallah ta yi ita kaɗan ce in aka zo ya bi mai mai yawa nan babu matsala misali mai sallar asuba in an ce wanda zai ramka azhar ya zo ya bi shi ya halatta ko ba haka ba don su samu ladar jam'i mutum ne sallar azhar ta kumce mai ya zo ya yi sallar asuba tare da limami sai ya tuna bai yi azhar ta abin nan ba to yanzu yana son ya sallar azhar fal yusalliha idza zakaraha ko ba haka an kace ba to yanzu gaba yin subahin raka'a biyu zai in ya bi shi in ya raka'a biyu sallami shi sai ya tashi ya kawo raka'a nawa ya kawo raka'a biyu sallami to amma ina za a samu matsala idan ya zamanto shi ma mun sallah sai bata kai ta liman yawa ba misali mutum ne ya zo za a ta da sallar isha'i shi ko bai yi sallar magariba ba kuma liman yana cikin raka'a ta farko bai yi raka'a ko guda ba dan in yayi raka'a daya in sun kai uku tare sallamewa za a yi babu wata matsala ko ba haka nan bane to amma sai iske liman bai sallame ba ya zai zai bi liman idan ya bi liman liman yayi raka'a daya a tafi tare yayi biyu a tafi tare yayi uku a tafi tare sai ya tsaya daga nan liman zai kawo raka'a ta hudu an gane in ya kawo raka'a ta hudu sai liman ya sallabi domin ba a sallamewa gaba da limami shi ko sai sallabi sallah ta yi sai ya tashi sai kawo sallar isha wannan shine kudi ba cikin littattafai ba wai magana ba ce wanda mu muka fara kawo ta dan na san wani cewa zai yanzu ya fara jin wannan magana Al-Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala a cikin fatawa da aka yi tambaya ya kawo wannan kadiba cikin babi na al-masbuq ya kawo wannan bayani kuma kadibi cikin littattafan al-fiqh al-muqaran waɗanda suka kawo maganganu da dama zaka ga sun kawo irin waɗannan maganganu daban-daban ko da cikin littattafan malikiya manya-manyan littattafai na su Ibn Abdul Bar cikin al-Istizkar da sauran manya-manyan littattafai da at-tamhid na Ibn Abdul Bar wanda sharhi ne na muwatta ya kai mujalladi ashirin wata matba'a ya kai mujalladi arba'in zai kawo irin waɗannan maganganun da bayanai don haka sai ka dube su ka gansu kakka yi zagi kakka yi cin mutunci kakka ce baka yarda ba qadiyya ce ta ilimi in ta yi baka ɗauka in ba ta yi ba baka aji yan uwa wato sifa ta bakwai wadda ibn rushd ya kawo ita ce sifa wadda ta zo cikin hadisin ibn umar radiyallahu anhu yace an tambayi ibnu umar idza su'ila an salati al-khawf qala yataqaddamu al-imam wa ta'ifatun min an-nas limami zai shiga gaba mutane su bi bayan shi fa yusalli bihim raka'a sai shi raka'a guda tare da su wa takunu ta'ifatun minhum bainahu wa bain al-adu wadan sai zaman to tsakanin shi da makiya suna kan gaba wa lam yusallu fi salla ba fa idza salla alladhina ma'ahu raka'atan wadanda attare da shi idan suka yi raka'a daya istakharu makana alladhina lam yusallu ma'ahu sai su komo bayan wadanda ba su salla tare da shi ba ولا يسلمون بذا سلمي با ويتقدم الذين لم يصلوا وذن سوكو بسي صلى با سيسو zo wajen sallah fa yusalluna ma'ahu raka'a sai su raka'a tare da shi thumma yansarifu al-imam sannan imamu ya koma wa qad salla raka'ataini yayi raka'a biyu tataqaddamu kullu wahidatin min at-ta'ifataini kowace sai ta gabata bayan haka fa yusalluna li anfusihim raka'atan raka'a sai su raka'a ɗaya tare da su ba'da an yansarifa al-imam bayan liman ya sallami wannan riwaya tana nuna shi liman in ya raka'a ɗaya waɗancan na wajen yaki daga nan ba za su sallame ba sai su ci gaba da yaki sai su dawo waɗancan su ko jama'a ta biyu su zo su yi sallah su ba ba za su sallame ba sai su koma sai waɗancan su dawo kaga in sun yi raka'a biyu shi liman sai ya sallame yanzu ya kare waɗanga da sun ka tafi sun koma wajen yaki sun samu raka'a guda waɗanga da su sallame ba sai su dawo na farko su ci gaba da su cika mukan su sallah in suka yi raka'a ta biyu sai su cika su sallame waɗancan sai su dawo sai su sallame sai su rarraba wannan ita ce sallah ta khawf wadda ibnu umar aka ruwaito daga waje daga wajensa an gane ni wa qad salla rak'atayn tataqaddamu kullu wahidatin min at-ta'ifatayn fayusalluna li anfusihim rak'atan rak'atan ba'da an yansarifa al-imam fatakunu kullu wahidatin min at-ta'ifatayn qad sallat rak'atayn kowace tayi raka'a biyu fa in kana khawfun ashadd min dhalika in kuma tsoro ya fi tsananin haka an kai inda ba yadda za a yi yaki ya rikice ya rikice ya rikice sallu rijalan sai su yi sallah rijalan a tsaitsaye ruku'i da sujada kawai imani za a yi da ka kinta ijiya ka kai haka kace Allahu akbar ka kaddar cewa kai ruku'i kace subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim in ka in kai wani tanta he kawai ka ci gaba da bugawa in ka dan samu wani hidi kuma kace Allahu akbar babu zance a tsaya qiyaman ala aqdamihim kenan su yi tsaye akan digadigan su aw rukbanan ko ko su yi wato rukbana a durkushe mustaqbilil qibla shin suna fuskantar alqibla aw ghayra mustaqbiliha ko ku fuskance ta ba kenan dai duk abinda ya zamanto ba za ka iya yin shi ba na wajibi cikin sallah yan akwai yaki an dauke maka an gane ni domin la wajiba ma al ajiz babu abinda za a wajabta ma in ka kasa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum haka Allah subhanahu wa ta'ala yake kaga wannan yake nuna cewa wannan riwaya Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Malik cikin muwatta shi ma ya ruwaito ta da Abu Dawuda da Imam Tirmidhi da Imam Nisa'i da Imam Ahmad da kuma Imam Darimi duk sun ruwaito waɗannan wannan ya nuna cewa waɗannan sifofin guda bakwai da muka faɗa guda kadai ce Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace bata inganta ba wadda Hanafiya sun yi riko da ita sannan kuma kenan sallar in babu dama a kawo ruku'i ko sujada dan haka ba babu dama a aikata an yafe muna a nan maganar da zan yi tun da dai ba za mu samun kai ƙarshen wannan aya ba sai gobe in Allah ya kai muna rai shine cewa ‘yan uwa mu duba a nan waɗanda suke wasa da sallah ka dubi halin sallah ka dubi halin yaƙi ka dubi halin mutuwa ka dubi halin hatsari Allah bai ɗauke ma mutane sallah ba amma yau akwai mutanen da suna zamne lafiyar su kalau tibis lumi su ci su sha suna jin daɗi cikin AC amma ba su yin sallah suna wasa da ita ko ko saboda sanyi kace sanyi a akwai ba ka rashin lafiya komi ko ko kace a'a kai yanzu kaza ai an kawo maka amarya jam'i kuma daga mutum biyu ke farawa ya kamata kai zaman karkai da masu kafurin kai jam'i wai ka wani sabon fiqh da ya samu ko ko mutum ce shi bai zuwa sallah ya yi sun sallah da cikin gida ku dibi irin halin da musulmi suke ciki don me saboda sallah tana daga cikin abin da ke karfafa alaka tsakanin bawa da ubangijinsa almusalli yunaji rabbahu wasta'inu bis sabri was sala ashe sallan nan tana taimaka mu da mutum nasara akan al'amuran mu amma in kai wasa da ita sai Allah shi banza da kai shi yasa bincike na turawa ba na musulmi ba ya nuna mutanen da suka fi suke yin sallah ta musulunci a lokaci guda biyar cikin lokaci sun fi kowa natsuwa a duniya su da kansu da suka yi wannan binciken sannan kuma ina waɗanda daga cewa yan shi'a sallah ba ta wajaba ba sai mahadi ya bayyana su a wajen su wai wai mahadi akwai mahadi wanda zai zo duk da yake mahadin kala biyu ne su ɗan shi'a suna da nasu ahli sunna suna da nasu za mu zo mu yi bayanin wannan in lokaci ya ba mu iko ta rana amma su a wajen ɗan shi'a sallah yanzu ba wajibi ba ce mahadi sai ya bayyana kenan wanda ya ga dama ya yi sallah ya yi wanda ya ga dama kai ya yi sallah ya bari sai mahadi ya zo sallah take wajibi shi yasa waɗansu daga cikin yanzu ba su yi sallah kuma ko sun yi ta su ɗauke ta wajibi ba saboda mahadi bai bayyana ba kaga wannan raddi ne akan su cewa Allah bai ɗauke ma mutane sallah ba cikin halin tsoro kace sai mahadi ya bayyana kai sallah wani irin mahadi kake jira eh wani irin mahadi kake jira kake jira sai mahadi ya zo sannan kai sallah to in mahadi bai zo ba yanzu kan mutu kai ko yanzu ka kaza kai kuma an ce wa aqimus salata wa atuz zaka inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta har cikin wannan hali wannan ya nuna kuma sallar jama'a in dai za a iya yin ta kuma wajibi ce dalili kuma inda Allah na so ya sauka mutane sai ce to in ana fagen yaki kowa ya sallah wurin shi dan me Allah ce sai an haɗu mi yasa Allah ce sai an haɗu saboda a nuna ma sallar jama'a in dai babu uzuri wajibi ce a yi ta amma in kwace a to shikenan ai mubahun ne an halatta muna ai in kai sallah gida kai kadai kana da sallah guda ka so ne ya kawo wannan hujja sai mu ce ta to dan me an kai gida masallacin ne a bar gida masallaci ko ai sallah gidan shi ko ku ko ai kasa ko shi shi sallah ina fata an fahimce ni na wata yar kasuwa da an ka zo ana masa ciniki wai saboda ita sallah ce an ka ce nawa nawa kaya sai ta sai ta zaburo ta sallama ki sallah ta zaka tabba da kaya an ka ce to ke lahiya ta ce to ai shi ciniki bai wuce sallah ko sallah ba ta wucewa shi ko ciniki wucewa yake da haka ƙara ta gabatar da ciniki akan abin nan ko ko irin mutanen mutum na sallah kaga shina bada ciniki a ce nawa nawa nawa ga sai shi haka in an sai doka wace ce ana sallah ana ciniki subhanallah wasa da sallah abu ne yake na da wahala kuma abu ne mai sauki mu gare mu amma ga mai imani wa inna halaka bi rasul illa ala al khashiin ba wasa da sallah zuciyarka kuma ba wai ga kanka dai ake bukata ba zuciyarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai wanda zai yi sallah ladashi bai wuce ɗaya bisa goma wani ɗaya bisa tara wani ɗaya bisa takwas wani bisa wato cikin goma kashi ɗaya wani cikin goma kashi biyu zai samu lada wani kashi uku wani kashi hudu wani kashi biyar wani kashi shida wani kashi bakwai wani kashi takwas wani kashi tara wani kuma zai samu sallah ta cikakka menene zuwa da ita cikin lokacinta da rukunnanta da iliminta kuma zuciyarka duk abin da zaka yi ka san ka faɗi shi amma ba ana sallah ba baka san raka'a ta ɗaya ake ba ta biyu ake sai dai ilimin ya zabu da ka zabu da an ka ce an yi kaza kai baka sani ne an ce subhanallahi kai baka ce subhanallahi baka san ciwo ce raka aiki ba kaga sallar ta zan wasa na wani limami da yake bada sallah zamu ji kissa da da kissar sa tara'if wadanda malamu fiqh suke kawo yana bada sallah shikenan sai wani mutum limami sai yayi kuskure sai wani mutum ya ce subhanallah subhanallah subhanallah sai da aka sai liman ya tashi ya kawo raka'a da ya cika sallah sai bayan an kare sai ce to kai ya an kai duk cikin mutanen da ke bi na sallah kai kadai ka gano ni kadai ne ni kuskure ya an ka gano wannan yace to wallahi shi liman ya san tsammanin wannan mutum akwai takawa da tsoron Allah yace to ni ina sallah ƙari gare ni raka'a ta ta farko ina tunanin lokacin da zan ɗauko tsaba in kai ma jaki na yace raka'a ta biyu ina tunanin lokacin da kawo mai tsaba yana ci raka'a ta uku ina tunanin ya sanya tsaba na na tafi zani gida raka'a ta hudu na dawo zuwa ga matata muna zaune muna hira sai na ga liman sallah ta kare ni ko ban kawo wajen matata ba sai na gane ba a samu raka'a yasa na gano cewa akwai akwai nakasa cikin sallah abin da muka faɗa zaman so daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh